محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعجمعوا كيدكم ثم عتوا سفا وقد أفلح اليوم من استعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake haɗa mu a cikin wannan zawiya mai albarka na maulanmu sheman ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna rana ta juma'a 21 ko ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallam 1400 da arba'in da da uku wanda ya daidai da a ishirin da biyu ga watan hudu 2022 miladiyan annabi salai salam wanda wannan rana ta juma'a wato haske ne kan haske a yau karatunmu da na gabatar a masallacin juma'a na alhaji barau wunti na yi karatu ne akan falalan watan ramadan sai na yi karo da wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk ranan duk rana wato kowane rana a cikin wannan wata na ramadan idan aka zo da a sha ruwa inda iftari yayin shan ruwa to allah yana 'yanta bayi mutum ɗai-ɗai-ɗai wanda aikinsu ya kai ma kawai su suna mutuwa ‘yan wuta ne kawai su ba wai ana nufin irin mai aikin zunubi da kuma alkhairi ba wato wannan mutanen aikinsu gaba ɗaya wato mummunan aiki ya yi rinjaye cikin lamarinsu wanda in sun mutu wuta ne kawai za su wuce to Allah yana ‘yanta irin wa'innan mutanen a lokacin shan ruwa duk ran azumi kullum na watan Ramadana har mutum dubu so dubu mutum dubu so dubu shi ne nau kenan miliyan ɗaya kowane rana haka Allah yake wa mu al'umma na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai hadisi ya ce idan kuma ranar juma'a ne a cikin watan Ramadan ko daren juma'a to shi kuma kowane sa'a ɗaya ne Allah yake ‘yanta mutum miliyan ɗaya wanda aikinsu ya kai ma kawai suna mutuwa wuta da su wuce kowane sa'a ɗaya sa'a ɗaya nan malamai sukan fassara shi wani sa'in da awa ɗaya wani sa'in kuma sukan fassara shi bai kai awa ba to mun ɗauke shi a awa to duk ranar juma'a mutum miliyan ashirin Allah yake ‘yantawa wanda aikinsu ya kai mashigansu ta ne mutum miliyan afuwan mutum miliyan ashirin da hudu to sabi da haka Allah ya kara mana san annan Muhammadu wanda kuma shauran falalan za mu karanta yin Allah da a pejinmu na na pejinmu na Facebook mai sunanmu a Facebook in Allah da alhamdulillah muna aya da nawa aya na 34 64 Allah subhanahu wata'ala yana cewa a fa'ajmi'u kaidakum summa tuhum saffa wa qad wa qad wa qad menene wa qad ibtal wa qad afla al-yawma man ista'li to wannan aya kaman ko wannan jimla Allah na akaito mana wato abubuwan da kamar shi fir'auna ne ko annabi Musa annabi Musa ne ya gaya masu sihiru wasu saharatu su wa'annan madabadin kamar yadda jiya muke magana akan cewa wannan aya tana daga cikin ayoyi masu wahalan sha'ani na alqur'ani wanda Allah ya ce inna hazani a ka'idar larabci ma da ce inna hazaini to kuma gashi qur'ani ya fi kowani yare fasaha to anan daga cikin maluma kamar da jiya karanta ruwaya daga sai da aisha yadda wani sahabi urwa ya tambaye ta daga hisham bin urwa shi kuma daga babansa babansa ya tambaya aisha cewa ya kuma irin wannan ayoyi Allah ya ce wal miqimina sala kamar su innal lazina amanu wal lazina hadu sai aka ce wasabiuna ko wasabuna irin wannan suna nan da a cikin qur'ani aisha ta ce a wannan kure ne na su masu rubutu ne kuren rubutu ne suka rubuta haka amma abun ba haka yake ba to har aka zo aka sake cewa an rawaito hadisi daga hajjaju daga haruna bin musa ya ce zubairu bin haris ya gaya masa daga ikirama ikirama kuma an sani sahabi ne dan abu jahalin ne sahabi ne wanda ya aike musulunci sosai yake cewa lamma kutubatul masahifu yayin da aka rubuta shi wannan alkur'ani uridat ala usman an bujiro da ita shirina usmanu kamar yadda aka sani an rubuta qur'anin kwafi daya a zamanin sirina abubakar ko da shawaran sirina umaru to zamanin sirina usman an samu sabanin kira'o'i har ya sa ana fada aka zo a gaya masa mutane da su halaka fa akan Qur'ani wannan yace an karanta kaza wannan yace shi kara shi kaza yaji an karanta su biya da sabanin kira'a to sai aka zo aka ce sai na Usmanu sai tara makaranta Qur'ani aka yi kwamiti sai aka ɗauko wannan kwafin a wajen Hafsa sai aka zo aka sake rubuta shi aka yi kwafi shida kamar yadda ake ce aka turo ɗaya magarib shine nan kasan su maulan mushau tijani da dallanu aka tura wani kwafi misra aka bar kwafi a makka aka bar kwafi a madina aka tura ɗaya ko sham ne guda dai shida nan duka aka tura su manyan birane na musulunci har shi ne da aka suna cewa unzila qur'anu fi makka wa juwida fi misra amma kuma wa fil maghrib haka suke faɗa in ji malamai sukan ce an saukar da qur'ani ne a makka amma aini itikanin karanta shi a misira yake amma yawan madatansa kuma suna magarib ne domin afirka sun fi ko'ina ma yawan madata ƙur'ani a duniya a duniyar musulunci magarib nan ƙasan maulan mushau tijani radiyallahu ta'ala haka malamai suke faɗa to shi wannan kwafi ɗin da aka kawo ta na usmanu koje da fiya hurufa min lani sai sai na usmanu ya samu wasu harufa wanda wato akwai lahani cikin rubuta su haka faƙala sai ya ce la ta gayi ruwa da aka ce sai na usman da ya duba ya ce to abarta da ya ga kara canja fa innal araba fa tugayi ruwa ya ce larabawa da sun da su canja au ƙala sa tu'rabuwa ya ce ko kuma larabawa da su yi bayanin yadda abin yake da alsinatiha da ainihin haccinta ya ce wannan akhrajahu ibn al-ambari fi kitabi raddi ala man khalafa al-mushaf usmana وابن أشته في كتاب المسائف وند ابن أبار يكاو أتكل للتاب سدي الرد على من خالف مصحف الأسمان سنة للتاب كنا yace sun ma'akaraja kuma ibn ambar nawahu sannan ibn ambar ya sake cire irin wannan min dariki abdul ala an abdullahi bin amir wa bin ashta nawahu min dariki ya bin umar ya kawo shi ma wannan hadisi ne wa akhraja kuma min abi min dariki abi bashir an sa'id bin jubair annahu kana yaqra'u wal muqimina sala wa yaqulu huwa al kitab yana ce wannan kuren rubutu ne shi ibn wato sa'id ibn jubair kenan sa'id ibn jubair shi ya kasance idan ya karanta wal mi'imina sala wal mutuna zaka cikin suratu suratul nisa'i yakan ce ya karanta wajen yakan ce wa yaqulu ha huwa lahanil kitab wannan kure ne na rubutu amma bai kamata a ce wal mi'imina sala ba to wannan duka wa hazil asaru muskila jiddan yace wayannan asar da aka rawaito daga sahabbai yace suna da muskila matuka suna da muskila matuka wa kaifa yuzannu bis sahaba awwalan annahum yalhanuna fil kalami falalan anil qur'ani yace ta yaya da ayi zaton a ce sahabbai daga farko da a samu sun yi lahani yalhanu na fil kalami suna yin lahani a cikin maganansu a ce gashi larabawa ne amma a samu a maganansu a cikin akwai kure ya ce wannan ma abun mamaki ne ballantana kuma a cikin alkurani mai girma wa humu fusaha'u ya ce gashi kuma su ne suka kowa fasaha sun zauna da annabi ya ce sun makaifa yuzanni bihin saniyan fil qur'ani allazi talaqahu min annabi sallallahu alaihi wasallam yace zato na biyu kuma ya da a ce ƙur'anin da suka karɓa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a samu kuma an samu wasu rubutu wanda kuma wannan rubutun a ƙa'ida ya ɗan saba kama an zalahu gashi sun karɓe shi daga annabi kamar yadda Allah ya sarko wa hafazuhu wa dabaduhu wa atqanuhu yace sun haddace ƙur'anin sun kyautata fahimtansa sun kuma kiyaye hukunce-hukuncen cikinsa yace sun makaifa yujan misalisan yace na uku kuma ya da ayi zato na uku ijma'ahum ayi zaton ga baki ɗayan su alal kadai wa kitabati a ce dukkan su kuma su haɗa haka suka rubuta kuma suna kan kure kagan san da mamaki a ce an tara profesoci su yi wata talifi kuma dukkan su a ce wai sun yi kure a wasu wurare kuma ƙwararru ne fa ya ce wannan a hankali ya zama mustahili ai ko a hadisi ma dama an samu jammul gafir taron jama'a da yawa wanda kuma amintattu ne a addini sun yarauci hadisi daga annabi to wannan hadisin akan ce masa mutawatiri ne wato tawatarar ruwatu alaihi masu ruwaya sun jeranta a kai wanda yawan wanda suka rawaita ya wuce irinsu a ce sun yi ƙarya an gane yanzu kamar misali ne a ce mulun mushe abul fati ya roci hadisi misali mulun mushe daru mulun mushe malam baro mulun mushe amir auliyai irin wannan a ce sun roci wajen a kire ido wannan sadatu mutum goma ko sha biyar a ce sun roci irin wannan magana a zo kuma a ce wai wani yana ce wannan maganan ƙarya ne wanda dukkan su ka ba su tanti cewa su wa'inda bayin Allah ne an gane to ina kuma ya sahabbai a ce dukkan sun yi ijma'i sun rubuta kure kuma dukkan su sun gani sun ba kai fai zannu rabi'an yace na hudu kuma ya da yi zaton na hudu adamu tambihihim wa ruju'ihim anu yace a ce kuma an rasa wanda zai gwada musu cewa kazan nan fa da aka rubuta a wurin fa an yi kure kuma su gagara dawowa su gyara yace sun ma kai fai zannu bi usmana annahu yanha an tagayyirihi yace sannan kuma ya da ya zato a ce a yi zato mace na usman wai a ce ya ce kada a gyara a bari laraba da su gyara summa kaifa yuzannu kuma annal qira'ata istamarat ala mubtala zalika kadai yace kuma na shirya da a ce qira'o'in nan da ake kira qira'atus sab'a ko kuma qira'atus sab'in ko kuma qira'atul ashra a ce dukkan su sun sun bori haka dan duka qira'o'in haka ake karantawa wa huwa marwiyin bit tawatir kage maganar mu da muke faɗa an rawaito qira'an qur'ani da tawatiri daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yace haka annabi ya karanta wannan yace haka annabi ya karanta har aka tantance aka samu qira'a bakwai din ko kuma qira'a goma wanda duk wanda kai karatu da su daidai ne haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam halfan an salafi yace mai ga wanda suka wuce wayannan su ruwaya wayannan zo su ruwaya a wurin wayanda suka wuce su ma su bada ruwaya su wuce wa'innan har ƙur'anin ya zo mana ya ce haza min ma ya stahilu akalan wa shar'an wa adatan ya ce wannan abu ne wanda ya koru a shari'a ya koru a hankali a al'ada ma ya koru bare a samu haka ba وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبات يتي malamai sun ta bayani da yawa akan wa'innan irin wa'innan ayoyi din dan ayoyin suna da yawa wanda aka samu irin wannan wato wanda karanta su wato gagar ba dauni daga cikin abin da malamai suka faɗa magana ɗaya da mu faɗa mu tafi karatu shine yace anna zalika la yasiwa usman ɗaya daga cikin magana malamai suka ce kai duk ingancin wannan isnadin na cewa sai na usman ya ce kar ku canja ku batta laraba da canja suka ce su ba su yadda ba bare yi sai na usman ya faɗa ka ba na ɗaya kenan fa inna isnadahu suka ce isnadin maganan da ifin mundaribun munkadirun suka ce da ifi ne kuma munɗaribi ne a cikin ruwaya akwai ikirabi kuma munkadi ne suka ce wala anna usmana ja'ala lin-nasi imaman yaktaduna bihi domin sai na usman lokacin da ya rubuta sake rubuta qur'ani da ya aka hada kwamiti kamar yadda aka yi kwamiti a zamanin sai na bakar aka sa zaid bin sadi ko zaid bin harisa ne ko to a yace a lokacin an yi kwamiti to shi ma haka sai na usman ya sanya kwamiti kuma ya sanya ga shugaban da da ai koyi da shi cikin rubutun wanda ya san larabci to fa kaifa yarafi lanan wa yatrukuhu ya dai ya ga lahani ya ga illa ya bashi wa yatrukuhu li taqyi nihil arab bi alsinatiha yace ya bar wannan lanin dan larabawa da su gyara da haccin su wa idza kana allazina tawallaw jam'ahu wa kitabatahu lam yuqimu zalika wa hum al yace idan ya zamo waɗannan taron jama'a da aka rubuta aka tara sake rubuta wannan qur'ani su tara shi su rubuta ba su gyara waɗannan kurakuran ba gashi kuma su zaɓaɓɓu ne to fa kai mai ƙimu kuma gairu to ya dai wani kuma ya zo bayan sa ce dai ya gyara ba in dai su har ba su ga gyaran ba ya dai wani ya zo bayan sa ya gyara wa aidan yace kuma fa innahu lan yuktab mushafan wahidan yace ba a rubuta wata takarda guda ɗaya ba wata qur'ani ba bal kutiba iddatu masaifi an rubuta qur'anin da yawa aka rubuta guda shida kamar yadda yanzu muka faɗa aka tura ɗaya kaza aka tura ɗaya kaza duk daga cikin su aka kwafo innan qur'anai din duk qur'anin da ka ɗauka da a gaya maka isnadin sa har zuwa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar mu qira'an mu da muke na imamu nafi'in ne ko daga imamu nafi'in arwar shi ko daga imamu nafi'in zuwa ga ga imamu warshu to ya ce fa'in ƙila idan an ce kuma inna lana wa ƙafi jami'iya ai lanin ya faru ne a gaba ɗaya ƙuranin ya ce to babba idin ittifaƙi babba idin ittifaƙohun ala zalika ya ce ittifaƙinsu akan haka ko ya ce ya zama korarren abu ne a ce duka sabai taru sun rubuta wannan au fi ba'adiha ko kuma a shashinta wa huwa itirafun bi sihhatil ba'di yace wannan dai au fi ba'di ko kuma a shashin ta yace ko huwa itirafu bi sihhatil ba'di yace wannan itirafi itirafi ne furici ne da ingancin shashi walam yadhkur ahadin minan nasi ba wani mutum da ya ambata cewa annan lana kana fi masafin duna musafin ba wani wanda yace wannan abin da ake gani ya saba din da larabci din akwai a wannan qur'anin babu a wannan qur'anin babu duka qur'anin ne ولم تأتي مساهف مساهف قد مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات وليس ذلك بهذه yace babu kuma wata qur'ani da aka rubuta ta wanda ta saba ma wata cikin rubutu sai dai wajen sha'anin qira'a wannan ya karanta da kisra wannan ya karanta da fataha amma in dai rubutu ne duka haka aka zo yace to wa ahsanul ajuba yace mafi ingancin amsa a wannan magana أن تلك الآثار عن عثمان فيها تعريف والذي بين ذلك ما أخرجه ابن أشته عن سوار بن سبئة قال ابن زبير قام رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الناس قد اختلفوا في القرآن يتي دومون wannan dai ruwaya da aka rawaito da sina Usman dai bata inganta ba juya maganan akai da abin da ibn Ashta ya rawaito daga Suwar bin Sabi'a yace duka bata inganta ba yace da abin da ibn Zubair ya rawaito yace domin wani mutum ya idris bayli ya ce wani mutum ya tashi zuwa ga sayyidina umaru ya ce masa ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai innan nasu qad ikhtalafu fil qur'ani mutane sun yi sabani cikin qur'ani fa kana umaru qad hamma an yajma al qur'ana ila qira'atin wahid to sai sayyidina umar ya ce to kai tunda ma haka ne bari kawai ya tara mutane ƙira'an ma ya zama kawai ɗaya da a ɗauka tunda ana ta samun saɓani ƙira'an ma ɗaya kawai da a ɗauka ya ce sai na umaru ya yi niyan haka to faɗa ana ko faɗu ina na anatuhu allati ma tafiya he aka soke shi sukan nan wanda ya mutu a ciki wanda ibn muljam ko shine ko ibn muljam wancan wanda ya sari sai na aliyu karamallahu abdullahi ibn muljami shi wancan shine wanda ya sari sai na aliyu wannan kuma ibn ibn wane ya ba ibn muljam ba wanda ya samu sai na aliyu ne ibn muljam wannan bai hudan nan shi ya zo ya samu sai na umaru wanda sai na umar ya dora masa haraji sai da shi makeri ne ka san har yanzu sana'an kira ta fi kowane sana'a samun kuɗi ba ba kiran mu na gargajiya ba fa kiran technology ba kira bane yanzu nan wayoyi da ake yi ai technology shine kiran zamani ne to yace masa zai kera masa a masa ragin abin da aka dora masa na haraji sai na umar ya ce to ai matsayin ka kai bai dace a rage ma ba don akwai wanda ba su kai ka ba ma abinda suke biya kaɗan ne da bambanci na sai ce sai na umar to dan kera maka wani abu wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba shi sai na umar ya ɗauka zai je yi wani fasahansa ne na ƙira ya kawo masa wani abu wanda ko ya masa wata takobi wanda ba irinta ko ya masa wani gariyo ko barandami ko wani garkuwa ya ka tafi haka ashe ya je ya kera wata wuka ne wanda ana rike wukan ne haka wajen kaifin sai ya zama yana kan yatsinka kamar yadda ake kamar yadda zaka kama igiya ka rike to haka ake rike ta wajen kaifin a dunkule ke ya zage hannu an gane wanda kaga ita wuka kuma an saba ya a tsaye take to sai ya mata wasu haƙwara a ciki shine ana cikin sallah ya zo ya soki sai na umaru da shi an ce san da ya nitsa abin a cikin sai na umaru inna lillahi wa inna ilaihi yanda dai wato ko da da dai rayu da a wahala aini to shine yace to wannan sukan da aka masa ya rasu shine bai abin nan ba falamma kana fi khilafati usman kama zalika rajulu yayin zaman halifancin sina usman kuma sai wannan mutum ya tashi fa zakara lahu sai tuna masa abin da ya gaya masa sina umaru wa jama'a usman masaifa sina usmanu فجمع عثمان مسائفة يسنا عثمان تارو نتقدر ثم بعثني إلى عائشة يتورا نجي متم زوا عائشة فجئت بالمصحف سينزود ونن كفن فأردناها عليها سمك بجرو أكنتا حتى قومناها هرمك تأيد إتا ثم أمر بسائرها أكي أمرني أكاو شورا ركن أي شورا دك وندك دو ونربطو دبايت ونن يأي أمرني فشككت سيأك يأياد ونن تقدر kada 'yan baya ma a zo a shigar da wani rudani to magana da muke so mu faɗa dai a takaice a nan shine da kuma maganganun da malaman suka yana da yawa kamar yadda jiya muka faɗa ba ko meye idan lecturer ya yi karatu a jami'a ko a wani haya institution to ba duk abin da ya faɗa ne da ka iya ganewa ba an gane ballantana kuma annabi muhammadu ballantana kuma Allah subhanahu wataala yasa an kana nazarin hadisai da ji malamai in suka yi bayani suka yi bayani su ce to Allah wa alam sabiya in ya zamo ko me annabi ya faɗa da ka gane wato sawa'an bi sawa'in ko mi'atin bi mi'a ɗari bisa ɗari to ya zamo kaman ka kai annabi ilimi kenan tunda duk abin da ya faɗa kana iya ganewa in ka lura a ilimi sabiya da ilimi yana da faɗi har mutum ya gama makaranta yana iya tambayan malaminsa akwai abin da ya karanta ya an masa jarabawa kuma ya ci amma da da a tirce shi ya fahimci ainihin me yake nufi bari iya bayani ba ko sai kuma ya koma ya ce shi ma da yake ji malamin sai faɗa to da ka samu ya tambayi malam wai me ake nufi da kaza ne tukunna malamin ya warware masa ainihin abin da ake nufi yasa malami in yayi littafi malami ma zai littafi aje wasu abubuwan da ce to ba a fahimci me yake nufi da wurin ba su da su da yawa mai rubutu shine ainihin mafi sanin abin da yake so ya rubuta an gane to me kake tsammani in dai a ka'idan ilimi lecturer ma dai karatu ba duka da ka gane ba me kake tsammani da annabi Muhammadu me kake tsammani da Allah to ba dole ko me Allah ya faɗa sai ka gane ba shi yasa malamai suka ɗora mutane akan wajibi abinda saninsa wajibi ne amma ba duk wannan abin da aka samu na qur'ani din wanda malamai suka ta maganganu din babu wani wajen da ya canja ma'ana dan da ya canja ma'ana da kafiran duniya sun kawo hari akai an gane yanzu misali kai ne kana so kamar misali wanda bai iya hausa ba in yana so da ya kira namiji yakan iya ce ke amma yana nufin namiji ne to a lokacin ai idan namijin ne ai a gurin yana ke ke ai duk mai sauraro ya san tunda ba mace a gurin ko da ma mace in ba ita yake magana da ita ba ai an san ba mace yake nufi ba sai dai aka jimlansa bata canza ba amma idan an zo ne ga namiji ga mace misali sai ya gwada mace yana cewa ke to wannan an san mace yake nufi an gane to akwai abubuwan da babu wani wajen da qur'ani ya faɗo wani magana wanda babu ma'anansa dan kafirin duniya sun yi iya kokarin su su shigar da shuba cikin qur'ani sun gagara hatta irin wannan maganganun malamai kai malamai ma akwai malaman da dukkan wannan abubuwan masan da suka samo masa ma ainihin yadda abin yake suka ce sai dai baka gane ba na uku kuma daga cikin maganganun da malamai suka faɗa suka ce Qur'ani shi fa yana da ka'ida ba yana bin ka'idar larabci bane larabci Qur'ani ba larabe ne kamar yadda Allah ya ce na zanna Qur'anin Arabiya an saukar da Qur'anin ba larabe ne amma wani sa'in larabcin ita take sauka a ƙasa ta biyo ka'idan Qur'ani sai dai ita Qur'ani daga Allah ne shi kuwa larabci yare ne daga wasu mutane to ka'idan Allah da abu ko na mutane to sabi da ka iya sa idan mutum ya ce ko meye sai ya gano ainihin hakikaninsa to sai ya halaka kamar yadda anan ibn sham ya ce da yawa daga cikin masana larabci ya ce sun halaka garin kakalo ko meye sai sun yi li'irabinsa sun gano me yake abin nan ya ce da yawa sun halaka wasu imaninsu ya samu matsala an gane to shi yasa malamai da ga suke kokarin ba kowane ilimi ne sai an gaya ma mutane ba an gane akwai ilimin da baka kai amawa ba su kai a gaya musu ba yanzu misali irin abubuwan da ya faru tsakanin sabbai irin na yaƙoƙi da aka ta yi yanzu musulmin da bai san farillan alola ba bai san sunnoni ba bai san mustabai ba bai san farillan wanka da mustabansu ba me riban gaya masa sabbai sun yi faɗa shi ne kake so ka isar masa a wannan tarihi kana so ka isar masa cewa Allah ya ce ya yarda da shi annabi ya ce Allah ya yarda da shi kuma an ce dukansu adalai ne to kana so ka ce Allah ne ya ƙarya ko manzo Allah ko ba gane karatun ba domin da ka ji wasu abubuwa wanda ya wuce hankali to abinda malamai suka ce duk yaddan da Allah ya musu su ba ma'asumai bane ma'asumai su ne annabawa su ne ba su sabo amma sahabi zai iya sabo an gane kuma akwai wasu abubuwan da sabai ko zamanin annabi ma suke yi don a nema mana menene mafita ne mu 'yan baya yanzu misali irin sabon da ya sha giya aka masa bulala ya zake sha aka masa bulala sai wani sahabi ya ce kai kai ka amma wani Allah wadanka ka ki ka daina kaza annabi ya ce a kada ka taimaki shaidan a kansa dama kuma yaya yana cikin aikata wasu abubuwa kuma ka daɗa faɗan wannan magana ai daɗa lalacewa ne annabi ya ce kar ka taimaki shaidan a kansa ka bar shi su biya da yana son Allah yana son manzon Allah a nan wani karatu yake koya mana kar ka zagi mai sabo duk mutum sabon Allah da yake kar ka ƙara masa mummuna addu'a ka ce Allah ya daɗa lalata ka subhanallahi ko barawo ne aka kama ba a so ka zo ka ce kai kan haka da ka ƙare Allah ya sa a maka fiye da wannan subhanallah a'a kai ma baka wuce ka tsinci kanka haka ba karatun da annabi yake koya mana ke sabi da haka yake ce Allah ya shirye shi kai kuma da ka fada cikin haka ba Allah ya kiyaye ka an gane to abin da annabi in ka koma wani hadisi wani an zo ana zaune a cikin masallaci wani balaraban kauye kawai ya tashi kawai da ya boli kawai sai je ya tsuguna a wani gefe a cikin masallaci ba kamar irin masallacin juma'a mai yashi din nan da shauransu kawai je kama fitsari sai sabai aka taso kai kai ba nan bare ba annabi ya ce ku bashi san da ya gama annabi ya ce a bashi ruwa ya tsarki annabi ya sa aka zuba ruwa a gurin sai annabi ya kamo hannun sai ya ce to gobe in da aka kama ruwa ka gani sai ya gwada masa bayan gida ya ce ga yanda ake kama ruwa ne to annabi ya koya mana ne idan mutum har ya fara a cikin kuskure yanzu a lokacin tsawon da ake masa aikun ya tadi ko ba gane ba in ya tashi ai ya ji kunya duk sa'in da ake zaune kuma ya zo da a dinga kallon sa da abu kuma da Allah ya tashi bai gama bolin ba ko ya ɓata jikinsa kuma ya sa duk bolin ma ya da wani waje to karatun da ake koya mana kenan to ba wai fa kar ka mance wannan sahabin da ya fi tsari a masallaci da yau na nan kai ba ma wannan zamani namu ba tun shekara dubu da ya wuce ya fi duk mutanen duniya daraja a gurin Allah duk wani sanin malami duk sanin ilimin ka ko kai ne kogi ko kai ne bal'amu dan ba'ura eh idan wannan sabon na nan ya kazo ka fada a gabansa sai da ya fi kowa daraja da za ka tayar zinare ka ciyar fi sabilillah shin ya ɗauki rabin mudin gero ya fi zinaranka da ya kai dutsen udu zinaranka da ya kai dutsen udu duk karbar fi sabilillah zinare kamar dutsen udu fa kuɗin fa ya wuce duk yadda kake tsammani yanzu zinare kamar masallacin nan mai tsada a cike kana tsammanin kuɗin sa ne kana ganin dan abun wuya ne da daga ko dan dan kunne na mata ga dana ce maka wannan wanda bai wuce irinsa ka rike guda goma a hannunka ba sai ga jana ce maka dubu ɗari kaza ga jana ce kai wannan abun wuyan ai na matan manyan duniya ne dubu kaza kenan a dubai aka so shi ko a ingila ka jana maka wani kamba ma maka shi to ya karke guda goma a hannunka ma baka san ka rike ba to ina kuma cikin masallacin nan kana tsammanin biliyan nore to gero mudu ɗaya rabin mudu ya kai ɗari biyar ne ma geron kansa ma bai kai ɗari biyar ba ko to sahabi ya ɗauki rabin mudu ya bayar na gero ko dawa ta fi wannan zinare da kaciyar kamar girman dutsen udu sai da shi ya ga annabi muhammadu sabbai suna da daraja a gurin allah wanda babu halittar allah ba wani wanda ya fi su daraja in ba annabawa ba shi yasa aka ce maulan bishau tijara dalano ya ce matan da ta zo ta karɓi musulunci a gurin manzan allah da yaro a bayan ta jinjiri wanda ba bayi da wayo shi'a ta san yaro duk abin da aka yi ina yaranta ai dai a gaya masa ko shi bai ma san ya zo duniya ba a lokacin to ta je gaban manzo Allah ta karɓi musulunci da yaro jinjiri a bayan ta annabi ya ga yaron kaga da da zo ana tambayar sa tarihi bai ma san ya ga annabi ba an gaya masa ba to annabi ya ce wannan ai shau tijari da Allah ta'ala nu ya ce wannan yaron ya fi kudubai dubu a gurin Allah kudubi wanda faranan nace da da a raba tsoron Allah sa kashi dubu a ba wa mutum ɗaya ya fi duk mutanen duniya kusanci da Allah wannan mutum a kasa tsoron Allah kuɗi kashi dubu in ji shehu tijani a ɗauki ɗaya a ba ma wani mutumi to duk duniya wannan mutum ya fi kowa kusanci da Allah to kuɗubai dubu wannan jin jaririn ya fi su daraja a gurin Allah shi yasa wata ran aka tambayi imamu maliku tsakanin umar bin abdulaziz da muawiyah bin abi sufyan waye ko ni daraja tabiya da Umar bin Abdulaziz irin aikin da yawa musulunci sanda ya kai ma ana kiransa da Umar Sani ana ce shi ne Umar na biyu matansa ta ce da a fi shi yawan sallah ko azumi amma ta ce wallah bara a fi shi tsoron Allah ba ta ce ban taɓa ganin mai tsoron Allah kamar sa ba Umar bin Abdulaziz ta ce sanda idan sanan ya raje ta ce kamar yadda indararo mai sauka a jikin gini ko an ga ta da yake da yake ci shi kaɗan kaɗan har kamar da yanka shi ta ce to haka idansa ya raje ya yi kwari don zuban hawaye don tsoron Allah mutum ne mai tsoron Allah wanda shekara biyu aka ba shi halifancin musulunci sanda aka rasa ɓarawo kaf a duniya sanda ya zamo garken tumaki suna kiwo da garken kuraye sanda ya zamo ba a taba jin maciji ya ciji wani ba ko kura ta kama dabban wani a wajen kiwo ba ba barawo kwata-kwata ranar da ya rasu yarsa tana aure a wani gari ta ce da asibayi ta ja makota ana ce barawo ta ce wallahi mahaifina bayi duniya sabiya da adalci to ya bi Allah wato wanda gaskiya rayuwarsa in ka ji rayuwarsa wato bawan Allah ne wanda Allah ya ba mu albarkan irinsu to Umar bin Abdulaziz aka tambaye shi duk wannan bin Allah da aiki da yawa musulunci aka tambaye shi tunda shi ba sahabi bane tabi'i ne almajirin sahabbai ne sai aka ce bai ga annabi ba shi sai aka ce to da shi da Muawiya bin Abi Sufyan aka tambaye ma maliku wa ya fi wani daraja sai aka ce imam malik ya ce ai umar bin abdul aziz duk aikin da yawa musulunci da matsayinsa a gurin allah ɗin nan ya ce bai kai ƙuran dokin da bai kai ƙuran dokin mu'awiya da ya taya annabi yaƙi ƙuran dokin ma ba duka ƙuran ba ya ce ƙuran da dokin ya tayar iya ƙuran da ya shiga bakin hancin dokin guda ɗaya ba duka ƙuran ba kenan iya wanda ya shiga an fahimci maganar hancin dokin guda ɗaya ya ce to iya wannan da ya shiga hancin dokin guda ɗaya umar bin abdulaziz bai kai wannan ƙuran daraja ba an fahimci matsayi ba ma ko ya kai dokin ba ƙuran ballantana ya kai shi ainihin wanda yake kan dokin an fahimci matsayi ashe sabon manzala tsakaninsu da mu kamar daga nan zuwa al'arshi ne in an san iya nisan ko ba haka ba duk abin da za ka yi ba za ka kawo su ya sa ga mutum mai so ya gama lafiya tsakanin ka da su radiyallahu anhu wa radwan Allah ya sa mu cika da imani to sabiya da haka shi qur'ani idan ka kallafa ma kanka addini kace ko me ya ka gano ainihin sa to mutum da iya mutuwa zindiki shi yasa a rayuwa ake so ka riki malami ka riki malami tunda Allah da kansa ya ce a qur'anin akwai mutashabihai duk wanda bai da malami dama abin da suka faɗa mallam bai kullu shehu duk wanda bai da shehu to shehu sa zai zama shedan ne fa shehu shaytan ne shedan shi zai zama yasa ake so a rayuwa ka zama kana da malami shi yasa zaka a mazhaba muna ce mu imamu maliku muke bi a tauhidi muna bin maturidi ai ash'ariyanci ne ko imam abul hasan al ash'ari ko idan kuma ka dawo a tasawuf kuma mu mashayan mu shine abul abbasi shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala to in ka zamo wa'annan uku baka da malami akai to kada kada tai a tauhidi ko ya ya lalata imaninka tabiya da addini akwai abubuwa gabilai ai dai abin da aka ce maka ilimi ne to kai ka san wanda bai da shi zaman lafiyar sai dan fari da wanda ya sani tabiya da haka Allah ya ce fatsalu ala zikiri yawa ku tambayi wa'inda ba ku suke da sani in baka da sani to anan shine sai ka rike malaman maza ba akwai hadisi da zaka jance wannan hadisi ingantacce ne an rawaice shi da kaza da kaza ba in kai ne aka bar maka hadisin ba inda ka iya da shi har irin malaman zamani din nan ne yanzu da zaka ji ana ta mutun yana ta wani ai hadisi ya inganta ita kanta ya ka sani aka tace hadisan aka bar man mu yan baya dan mu samu kai ka san irin bagwarmayan da aka yi kai ka san irin shubahan da aka yaka ka je ka ji irin debate da su Imamul Ghazali suka dinga yi da kafurai wanda suka yi musuluntan ƙarya da ainihin wanda kafiran ba su musulunta ba da kuma musulman wanda suke bilhidai sun karkata akan wata fahimta irin wanda zaka suna cewa ai wuta da ta kare in kafirai sun shiga wuta ba da wama da shi ba da ta kare alhali kuma ga ayoyi na ce hali na fiya sai su kama maka wasu falsafofi da wasu ayoyi in ba da malami ba sai su bar maka da imaninka to sai haka yasa dole ne a rayuwa ka rike malami shi yasa ga wanda ya rike masawa yahuda suka ce man kalla da aliman to mata saliman duk wanda ta kalidi da malami to da ya mutu yana imaninsa ingantacce amma idan ka ce kai ko ne hadisi to ka dinga ta kanka kamar yadda muka ga misali yan zamani din suna yi a zo yau a ce duk wanda bai bar gemu ba dan wuta ne wanda bai kai kaga ge kaga hadisin gemu guda daya hadisin gemu din guda nawa karwaita ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam me malamai suka fassara ka yanzu ka dauki gemu koi lalle gemu annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne yace a bashi kuma yace a cika gemu wannan maganar gaskiya ne to amma me ya hukuncin wanda kuma bai bari ba sai ka ce masa dan wuta akan gemu ya ima a wanda bai bar gemu ba in dai yana da gashin da bai bari sai ka ce to yayi kure ya kamata yi koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su suka suka ce gemu ma ko gyara ta bara ba tabiya da suka dauko wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ku cika gemu kar ku tawaye komai a ciki ba san wannan me yake nufi da kar ku tawaye komai ba ana nufin kar a gyara gemu bane ai wani gemun da wani yake bari wallahi wani ya ganshi inda irin su ne a musulunci wallahi bare shi ba domin da ga mutum ko tsari bai da shi abin yayi yawa to sai aka samu Abdullahi bin Umara wanda ya rayu da annabi sai aka samu yana rage gemu Abdullahi bin Abbas yana rage gemu to su ma yake ce in bida ne ba su fahimci wannan hadisi ba ashe ka fahimta wannan da annabi ya ce kar ku tauye komai ashe gyara ba tawaya bane ko ba gane karatun ba ai gyara ba bata abu bane duk abin da ka tance ka tauye shi ai ka bata shi ka rage wani abu to Allah ya samu cikar imani Allah ya samu cikar imani inna hadhani la sayrani ridani furjakum ila lakum sirima wa yasaba bi dariqatil muslim fa ajimu kaidakum sai annabi Musa ya ce a ko fir'auna kenan fa ajimu kaidakum wato ku taro makircinku fa ajimu kaidakum sun matu sannan ku zo fir'auna ne yake gaya musu ku taro sihirinku Allah ya kira ta da kaidi tabiya da ƙarya ne makirci ne shi sihiri makirci ne fa ajimu kaidakum sun matu saffan ku zo sahu sahu fir'auna yace ranan in an yi ranan dibet din an zo ranan idin to ba wai ku fito ran ga tsau bane a ai sahu sun matu saffan ku zo sahu sahu wa qad wa qad aflaha al-yawma man, man ista'ala haƙiƙa duk wanda ya ɗaukaka ya rinjaye shine man ista'ala duk wanda ya ɗaukaka nan to kad afla haƙiƙa shine ya rabbanta duk wanda ya rinjaye shine zai zamo shugaba kuma shine da abi shi dama kamar yadda muka sani a ayoyi da yawa sun tambayi fir'auna lokacin da suka zo suka ce a inna lana al'ajaran in kunna na galibin qala na'am wa innakum idzal minal muqarrabin shin in muka yi rinjaye in ji ma tsafi muna da lada da da ba mu ko kowai shi kenan ya ce a kuna da lada kai a inda kun izan lamin almuqarrabi ai a yayin nan ai ku ne yan fada ku ne yan majalisa duk abin da da a zartara kasar misira da ku da a dinga shawari ai ku ne majalisan zartarwa a kusa da shugaban kasa duk abin da wainan da da a dinga toyawa da ku da a dinga yi kuma ku da a dinga cinyewa to ka san ko kowa ya ji an ce an kawo shi daga cikin mukarrabai daga cikin shugaban kasa kana da kujera a fadan shugaban kasa ai he iyayen da ka kure bajintan ka na iya tsafi na iya kulumboto eh na iya rufa'ido sai iya iya abin da ka sani duka da ka zo da shi domin ka zama kana daga cikin wanda suka fi burgewa to anan aka ce kuma ya ce su zo sahu sahu su biya da sau zuwa sahu sahu dai fi kwarjini dai fi burge yan kallo kuma zai fi tsoratar da shi annabi Musa tunda daga shi sai dan uwansa annabi Harun ne yawa to wa kadaf wa kadaf la yawma man istali na'am
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقاه
قالوا يا موسى ko imma an tilkiya wa imma na kuna awwala manalki suka ce kalu sai suka ce ya musa ya kai annabi musa imma an tilkiya imma ka fara jefawa sun ba shi zaɓi wato ko ka fara imma an tilkiya wa imma an an na kuna wa imma imma kuma mu mu zamo awwala farkon man alƙa wanda dai fara jefawa sai suka yi anan kuma ya zo da siga mufradi in ma an tulkiya in ma ka fara jefawa wa in ma an akuna ko wa in ma an nakuna in ma in zamo kuma in ma mu zamo shine in ma an nakuna in ma mu zamo awwala farkon ba ce awwaluna ba eh suka ce awwala kaga ya zo da mufradi kenan man alqa wanda zai fara jefawa ana nufin dai su din kenan tunda su dukan suna da yawa to sai annabi Musa malamai suka ce yana daga cikin hikiman da Allah ya yi aka bari su fara jefawa da shi ya fara jefawa annabi Musa an ce suka zo suka jefa irin nasa to Allah a samu iltibasi a samu rikitarwa ga su yan kallo da jama'an gari wanda ake so kuma ana so ne a samu gaskiya domin a yi imani a tsoro akan magana guda ɗaya sai da aka yance shi yasa yana daga cikin hikiman Allah sai annabi Musa ya ce a su fara jefawa na'am
قال بل ألقوه فإذا يبالهم ويسرهم ويكيل إليه من سرهم أنها تسعى
قال بل ألقوه فإذا يبالهم ويسرهم من سرهم أنها تسعى يخيل إليه من سرهم أنها تسعى sai kala sai annabi Musa ya ce bal a ku bari alku ku jefa ku din ku fara jefa ɗaliban ku fa idan a yayin nan suna fara jefa kibalukum igiyoyinsu shi ne wannan guraye ko ka san mafarauci baya rabo da guru tana daga cikin manyan bindigoginsa dan da wuya ka samu mafarauci ko irin irin wannan masu ce su 'yan tauri da wuya ka ga mutum bayi da guru to guru da daga su ne hibalahum su ne igiyoyinsu wai zan hibalahum wa isiyum da sandunansu jam'i ne na usu an ce ainihin karatun ko ainihin kalman daga usu ne sanduna kamar fulusu falsu kuɗi a sa sanda usu sanduna to sai malaman sarfu aka ce a sarfu sai aka juya wannan wawi guda biyu na usuhu sai aka ƙulibatil wawani ko wato ya aini sai aka juya wannan wawi guda biyu suka koma ya guda biyu shi ne aka ce isiyu isiyu daga usuhu ne kuma aka ce wa kusiral ainu wasinu wato ainin din shine an bakin da sadin din sadi din sai kuma duka aka musu kisira shine sai kuma isiyu amma ainihin da usuhu ne sandina to fa izan kibaluhum igiyoyinsu wa isiyuhum da da sandunansu yuhayyal ilahi ko sai ta zamo tana saƙuwa wa annan musa in an ce hayal shine irin saƙan zuci ka dinga saƙa ba zuciyanka kuma har ya zamo kana iya kallonsa a fili kamar yanzu misali mutumin da yake jin tsoro a wuri yana cikin tafiya kamar mutum ya tsorata da daddare yana cikin tafiya ya ga wani ya ce ya ji kamar an kira shi alhali ya tsorata ne a cikin ransa kawai ya ji kamar an ce ana kiransa ko kuma yana kwance kawai cikin dare ya farka ya tsorata sai ya ce ya ji kamar ana kiransa daga nesa wani ma in ya ƙara tsoron ya ce ya ji an zo ana kwankwasa masa kofa ana kiran sunansa alhali kawai tsoro ne to ya saka abun a ransa tsoro ya shiga ransa har ya kai ma yana raya irin abin da yake ji kamar yana ji yana iya faɗa to wani abun kuma har ya zama mutum in ya tsorata sai ya ce ai ya juya ma ya godu bakin aljani a bayansa alali tsoro ne ko ya sa ya tsorata ne ko ya zaga ban ɗaki ko yana tafiya shi ɗaya tsoro ne ko ya ɗan godu duhu sai ya ce ai ya ga wani guntun mutumi tsoro ko dai ta abun nan to yuhayyal ilai sai annabi Musa wannan sandunan sun da igiyan su sai ya zamo yana saƙa masa yuhayyal ilai min sirrin wannan sihirin sun yana saƙa masa a ransa cewa lalle wannan macizai ne ya hayyari ne misirun annaha tas'a ai hayyatu wato wa inna abu kumurcan macizai ne tas'a wanda ya haƙiƙa macizan ne take tafiya tun da dama ka san mai rufa ido idan ya zo yanzu mai rufa ido ba man cewa da da talauci yayyawa ma yanzu an daina ma irin wannan irin masu wasa da maciji in mun je gona ko an je mu da lawan sai kawai ya zo ya rufe kwali sai ya ce dai ya abinci yana budewa kawai sai kaga ya kaga shinkafa da miya har da kifi a kai eh sai ya ce ya bayar dan annabi alhali ba aikin annabi yake ba wannan ba ruwan annabi da wannan aikin eh ƙarya ne kawai rufa ida ne da shauran amma duk wanda suke ganin shinkafa ne ake gani ko ya zo ya ɗauki gwangwami irin na Nescafe ya daga ya ce kun gani ba komai a ciki ya zaga a yi kiɗa a yi kiɗa duk ya gwada kun ga ba komai ba komai sai ya ɗibi ƙasa ya zuba kun ga ƙasa ne can wani kulumbutan sai mai yana buɗe ya kaga gishiri ya ta zaga ya ce duk ya sha an baku don annabi ku ci albarkaci a'udhu billahi ba ruwan annabi da wannan aikin wannan aikin kafirai ne to amma ta biya da shi ya faɗa annabi ne kuna ganin kaman ai ai mutumin kirki ne alhali kuma zai cuci mutane ne daga ƙarshe kuma ya sai da wata laya ya ce maganin sanda ne maganin menene to shi dai dama gaba ɗaya shi mai siri madabi kamar da Allah gaba dai faɗa shi maha'inci ne ha'ini ne kawai duk wannan abin da yake jawo hankali ne a zahiri ne ai an ce wanda suka san daban da da zo wannan gishirin ƙasa ɗin ne ba gishirin ba ne wannan abincin ma ga sharo su da su ci an ce da ka samu wanda suka san abin ainihin ba abincin ba ne to su biya ka tsafi ya sa ka ji malamin ce tsafi ƙarya ne duk yadda take kawai ƙarya ne to ya hayyali ilaihi sai ta zama tana saƙuwa wa annabi Musa daga wannan tsafi nasu annaha cewa ita wannan abun maciji din ne da gaske tas'a wanda take tafiya ya gansu macizan ne da gaske sabila da haka sai ya ji tsoro duk da shi na nan Musa ma Allah da ya kira shi hiyal kuma haka hiyal din ne amma shi na sa ai kaga kaman zahiri ya iya ce ai ya ga macizan yawa to amma dai macizan na ƙarya ne tunda abun da suka zo da shi ai ba macizan suka zo da shi ba sanduna ne da igiya guraye da layu suka jefa sai ta zamo sai dai aka wa'innan abun gurayen ne dai yawa ba dai macijin bane ba maciji ne na halittan Allah ba macijin tsumma ne in ji malam Bahaushe na ƙarya ne
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تكف إنك أنت الأعلى
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تكف إنك أنت الأعلى نعم فأوجس في نفسه سي أنه موسى فأوجس سي موت أدى fi nafsihi a cikin ramsa wato fa aujaz fi nafsihi khifatan Musa wato sai annabi Musa ya motsar da tsoro a cikin ransa tunda ya ga an ce abin da ya dada tsorata annabi Musa mu'jizan da ya zo da ita gashi su ma irin ta suka zo da shi dama dama ba da sun jefa nasu ya zamo kunamai ne ko a ce ya zamo gafiya ko ko wani dai abu mamaki ko misali karnuka ko wasu aladu misali dai to kuma gashi irin nasa macijin shi ma ta zamo to a'a ka zo da abu an zo maka da irinsa kaga ko dole ka ji tsoro ya kama ka kan rafa abin da zaka fito da shi kai ne ka zo da kuɗi da ka raba wa mutane sai wani shi ma ya zo da ya fito da bandira na kuɗi ai dole ka ji tsoro to ka zo da ka cinye da kuɗi kai ma an zo maka da kuɗi la'alla kuma wannan kuɗin ma ya fi naka yawa to kaga la'alla ma an ka ji tsoro kai ba za ka iya fito da naka ba to shine fa auja safi nafsi fatan Musa sai ya motsar da tsoro a ransa kulna Allah ya ce sai muka ce masa la takaf kar ka ji tsoro innaka anta lali kai ne madaukaki kai da kai rinjaye tun da dama a can ba an ce wa qad aflal yawma manista ali duk wanda ya ɗaukaka yau to shine ya rabbanta kuma shine jagora shi da aiki sabiya da haka innaka anta la'ali kai ne wato mai rinjaye sabiya da haka karka ji tsoro to da Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi Musa aka bashi tabbaci cewa kare ji tsoro to sai dama ya riga ya sani Allah subhanahu wataala ya riga ya alƙorin shi da yi rinjaye tunda Allah in an lura tun ganawa da aka yi dama Allah ya ce jefar da sandanka ko da ya je farko sai ta zamo sanda ta zamo ai ta zamo macijiya afwan kuma Allah ya ce kusa wala ta kafa ga nan ma ka ga masa eh wa alki ma fiye ni ka talakan ma sanau inna ma sanau kai da sai ko da anan ne wannan magana ko to Allah ya subhanahu wataala ya ce masa kar ka ji tsoro ka kama wannan macijiya naka kuma in ka je gurin fir'aunan ma duka kar ka ji tsoro to da wa'annan kalmomi da mu kwana su da ayan da mu shiga a gaban akwai abun nan kuma ga lokaci ya yi to sabila da haka abinda muka faɗa daidai ina mai tambaya to Allah Ubangiji ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu eh da ban sauran minti biyar muka tsaya akwai ɗan uwa Mala Yakubu shehu wanda aka fi sani da yakubu ya dawaki ya sayi wato abun ban iska wa masallaci shine fankan gargajiya wanda ake kira da mafifici gashi nan ya so su sabi ya bayar Allah ya saka da alkhairi sannan akwai wani bawan Allah da mahaifiyansa takan ba da gudumawa na sayan fetur kuma ta rasu ya ba da kuma gudumawa ya ce a sayi fetur Allah ya kai ladan kabarinta ita ce baba ladi ba matan wato kawunmu shi ne malam yalwatayu wanda aka fi sani da baban zaria Allah ya mata rahama akwai bawan inkil da yan tabaratu su ma sun ba da gudumawa sun ce a sayi man fetur kuma a yi addu'a ma magabata da suka rasu Allah ya ji kansu duka da duk wanda suke ba mu gudumawa Allah ya saka musu da alkhairi a kuma yau muna da babban bako da ya ziyarce mu shine babanmu alhaji ahmadu kani na alhaji shehu mu ya gado ya ziyarce mu don ya sanya mana albarka a wannan zama namu Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya koma da shi gida lafiya kowa da bukatun sana alkhairi Allah ya biya mana Allah ya biya mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya alfarman shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين